رويدك رويدك فالهموم لها رتاج وعن كثب يكون لها انفراج ألم تر أن طول الليل لما تناهى حان للصبح البلاج من ذا يفرج كربا بات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد خابت مساعينا من ذا يفرج كربا بات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد خابت مساعينا غابت مناقبنا واسود حاضرنا وأوشك اليأس أن يغشى أمانينا فنحن من فرقة بلوى تمزقنا وتملأ الجحز الطغمان وغسلينا غابت مناقبنا واسود حاضرنا وأوشك اليأس أن يغشى أمانينا فنحن من فرقة بلوى تمزقنا وتملأ الجفز الطومان وغسلنا
da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai yabo da godiya su tabbata ga Allah maɗaukakin sarki tsira da amincin Allah ga fiyayyen halitta manzan tsira manzan rahama annabi Muhammad da alayansa da sahabbansa da waɗanda suka biyo bayan su har izuwa ranar alkiyama jama'a sauraro nake mana sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a cikin wannan shiri namu mai albarka na rayuwa a barkoyi wanda yake zo mana a dukkan sati irin wannan rana ta juma'a wacce muke roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sada mu da alkhairan da suke cikin wannan rana abin ƙi Allah ya kawar mana marasa mu na gida da na asibiti Allah ya ba su lafiya mu kuma da muke da lafiyar Allah ya ƙara mana lafiya wanda suka riga mu Allah ji kansu da rahama mu kuma Allah ya sa mu cika da imani masauraro yau ma dai kamar kullum ni Aminu Khidr Idris nake tare da ku da zan jagoranci wannan shiri mai albarka sai kuma Dr. Abdallah Umar Usman Gadan Kaya wanda yake mana fashin baki a cikin wannan shiri mai albarka akan waɗanda suka kasance magabata ne don mu ga menene za mu iya yin koyi da shi a cikin rayuwarsu na fatan Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon yin aiki da abubuwan da muke ji daga bakin dakta wanda yake sa su amfanar da mu nan duniya da kuma lahira idan 'yan uwa ba su mance ba satin da ya gabata Uh, zan iya cewa muhimmiyar mas'ala dakta yi mana bayani a kai wacce take uh, kasancewar mace ta ba da kanta ga namiji ta ce ta ba shi kanta wani abu ne wanda yake kwarai da gaske za ka iya cewa uh, a yanzu yana ɗan yin wahala watakila ka iya cewa saboda yanayin da muke ciki na rashin tabbas na rashin sanin watakila wata in ta ce tana son wani namiji ba ta san waye ba to kaga akwai buƙatar ta yi taka tsantsan kuwa gurin ta ce tana son shi ba ta san ya zai kalli wannan abun ba so watakila ka iya yawan uzuri ga mata ka ce eh su yi taka tsantsan din saboda wancan lokacin ya sha bamban da wannan wancan lokacin lokaci ne da mutane na kwarai mutane na gari mutane na gaske waɗanda in sun faɗi abu haka yake watakila da wata matar za ta zo ta ga wani namiji ta ba shi kanta ko da ba annabi ba za ka ga yadda zai karɓe ta yadda zai mutunta ta yadda zai darajita ta watakila idan ya aure ta ya kyautata mata idan ma bai aure ta ba watakila kaga ba za ta samu kaskanci ba daga gare shi to amma yanzu za ka iya cewa kusan babu tabbas a irin wannan yanayin da mata suke ciki in ta kalli wani namiji duk nagartarsa me zai biyo baya in ta ce tana son sa to kaga dole ne ka ba mata uzuri a nan gurin watakila abin da ya sa suke ta taka tsantsan kenan muke dukkan Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da mu ya nuna mana hanyar da ta dace a kan wannan mas'ala Allah maɗaukakin sarki cikin ikonsa zai iya bawa duk wata mace wacce take neman miji in ta saka Allah a ranta ta dube shi Allah maɗaukakin sarki zai iya mata datan datarwar da ita kanta ba ta yi tsammani ba cikin ikonsa cikin falalarsa sai ya ba ta wanda ya dace da ita sai ya aurar da ita ga wanda yake zai zama alkhairi a gare ta sau da koda kin ce kina son wani ba ki da tabbas alkhairi ne ko ba alkhairi ba ne Allah maɗaukakin sarki da yayyoki shi kuma ya san wannan abun alkhairi ne gare ki ko ba alkhairi ba ne kenan allah maɗaukakin sarki ya kamata mu mayarwa da lamarin baki ɗaya mu ga cewa yaya zai yi maka a rayuwa domin da ni da kai ga baki ɗaya ba wanda ya san me aka tsara masa a rayuwa sai dai abin da ka ga ya riga ya faru gare ka shine za ka tabbatar abin da ka sani amma baka san me gobe aka tsaro maka ba baka san yaya za ka yi a goban nan ba wannan ne yake nuna maka in har baka san meye zai faru a rayuwarka ba to akwai bukatuwa ka duba ka koma izuwa ga allan da ya yi ka kuma ka zuba ido ka miƙa lamarinka wa ufawu da amri ilallah ka miƙa lamarinka izuwa ga allah sai ka ga allah maɗaukakin sarki ya datar da kai ya baka abin ma da baka yi tsammani ba abu na biyu rashin kasancewar mace ba ta da tabbacin in ta bayar ko ta gabatar da soyayyarta ga wani namiji ba ta da tabbas meye zai faru har yanzu wannan bai kore cewa mata in ta ga wani mai nagarta mai nagarta wanda take ganin in ta aure shi Allah maɗaukakin sarki zai ba su zama lafiya har yanzu wancan ba zai hana ba in ta samu wannan ta gabatar da soyayyar ta gare shi ta nuna mata ta nuna masa ga abin da yake faruwa sauran kuma sai ta zuba wa Allah maɗaukakin sarki ido sai ta kuma ƙara da addu'a domin a kowane irin yanayi addu'a ita ce mafi ƙololuwa bi ma'ana duk abin da mace za ta yi sai addu'a ita za ta fitar da ita daga kowane irin abu da take ƙoƙarin saka kanta a ciki wani abin ma ko da ba ta yi ba in Allah ya ƙaddara mata sai ta zo ta shiga wani yanayi wanda ba haka ake so ba da yawa mata sukan je su ga maza su yi soyayya namijin ya zo ce yana santa amma a ƙarshe kaga shi ya zo ya ce yana santa amma a ƙarshe yadda abin zai kasance sai kaga babu daɗi to wannan baya hana wannan kasancewar baki da tabbas kasancewar mazan ba irin na da ba ne kasancewar yanayin ya canju to in kika ga wani abu wani mutum mai nagarta har yanzu ba zai hana ki sanar da shi abin da kike da ƙuduri a kansa ba sai kuma ki zuba wa Allah maɗaukakin sarki ki bar wa Allah maɗaukakin sarki sauran ki yi addu'a me ya zanyo haka kasancewar koyi ne da ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama umu sharik kuma wannan baiwa Allah ta bar abin kwaikwayo kuma ta bar abin yabo me abin kwaikwayo ta bari ga matan duniya daga nan har duniya ta tashi cewa in mace ta ga wani namiji tana son shi mai nagarta za ta iya gaya masa sannan ɓangare na biyu ta nuna soyayyar ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ba ƙaramin muhimmin abu ba ne a ce a zuciyar ga wata mata a zuciyarta babu abin da take so illa ta ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya aure ta ta kasance mata a gidansa wannan ba karamar falala ba ce ba kasancewar ita burinta kenan Allah annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da aka yi masa tambaya na tashin alkiyama yake gaya wa wannan mutumin da ya tambaya mai kaiwa alkiyama tanadi ya ce ba wani tanadin yawan sallah ba ko azumi ko sadaka ko kaza ko kaza ya ce kawai tanadin ni da nake gane wa kiyama shine soyayya ta ga Allah soyayya ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce almar'u ma'a man ahab ce mutum yana tare da wanda yake so mutum yana tare da wanda yake so su wannan yana nuna maka cewa duka ɗan adam ɗin da yake ƙaunar annabi sallama har ta kai matsayin so take ma ta aure shi to kaga ƙololuwan ƙarshen soyayya kenan so take ta ga ta auri manzon Allah sallallahu alaihi ko ka ce so take ta ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ya aure ta burin ta kenan to amma kuma dama ita a rayuwa ba daka abin da ka ke so bane za ka ga kuma ka same shi akwai abin da kake so kuma ba dole ka same shi ba wannan kuma haka Allah ya kaddara ba yadda za ka yi abin da Allah ya kaddara dole haka za ka karɓe shi a rayuwarka wani mutumin kuma za ka ga ba sansa kake ba amma Allah maɗaukakin sarki in ya kaddara maka yin ma'amala da shi na ma ba yadda za ka yi to duka abin da ake so a kowane ɓangare ɗan adam ya gane Allah maɗaukakin sarki shine Allah ga wani yana son abu an hana shi saboda wata hikima ta Allah ga wani kuma shi kuma an haɗa shi da abin da baya so saboda wata hikima ta Allah to wannan yake so wannan yake nuna maka cewa lallai ita kanta duniyan nan kenan Allah maɗaukakin sarki yake tafi da ita domin idan da kai kake tafiyawa da kanka rayuwarka akwai abin da ba za ka taɓa yadda ya shigo rayuwarka ba to amma an riga an rubuta maka kana so baka so sai ya zo so da haka ita mace kuma Allah maɗaukakin sarki ya riga ya rubuta waye zai aure ta ita wannan mata da ta zo ta ba annabi sallallahu kanta kaga tana da falaloli da dama wa'inda in aka karanta maka sai ka ce masha Allah amma me yake faruwa duk da haka sai ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ta ce ya aure ta annabi sallallahu alaihi bai aure ta ba wannan kuma bai nuna annabi sallallahu baya son ta bane a'a magana aure ita bayan soyayya ta addini addinin musulunci to akwai kuma wata soyayyar da za ka ga ta dabanci dan dole ne akan musulmi ya so yan uwansu musulmi innamal mu'minuna ikhwa dole musulmi ya so dan uwansa musulmi tunda yan uwa ne na juna amma kuma in aka zo magana aure akwai wani ƙari banda wancan san na musulunci akwai ƙari shi sa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wa wani sahabin shi ka je ka kalle ta wacce kake son aura ka kalle ta don ya ga wani abu da zai ja hankalinsa zuwa gare ta a gefe ɗaya kuma alkur'ani ya hana namiji ya kalli mata wannan yake nuna maka so ake ya kalle ta don ya samu wani abu da zai ja hankalinta a hankalinsa a jikinta ya je na santa kenan kaga ƙari ne akan waccan soyayya ta addinin musulunci da kowane musulmi yake wa ɗan uwansa musulmi a nan gurin Allah maɗaukakin sarki a ƙaddarawarsa sai ya ƙaddarawa namiji ya ji in yana buƙatar mace ya auro ta shi sa Allah maɗaukakin sarki a ƙur'ani da ya tashi ya nuna maka ita fa magana auratayyan nan gashe da take sai Allah maɗaukakin sarki ya ce me fankihu ma qabalakum minan nisa'i yace ku aura kaga wannan kamar halatta muku ake ku aura amma wa sai ce ma tsaba lakum ku aurawan abin da ya muku daɗi daga cikin mata bi ma'ana wacce ka ji kana santa sai ka auro ta to kaga idan kuma aka samu akasin haka ko kishiyan haka to kaga haƙuri shine ya fi amfani tunda annabi sallallahu alaihi wasallama da kansa ya haƙura ya raba auren zaidu me ya saka saboda an sami matsaloli na rashin buƙatar zaman matar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi hukunci na hul'i a kanta na farko a musulunci me ta cewa annabi sallallahu alaihi ta cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ina tsoron ina tsoron kafirci bayan musulunci me ya faru mijinta ne suna zaune ta ji sam sam sam ba ta bukatar zama da shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce zaki mayar masa da gonarsa da ya baki ta ce i zan maida masa annabi sallallahu alaihi ce to karbi gonarka kawai ka rabu da ita wannan yake nuna maka addinin musulunci da ya tsara mu'amala auratayya ya dora ta akan soyayya tsakanin mace da namiji lokacin da aka ji rashin soyayyan nan babu ko rashin buƙatar zaman tare ya ƙare to idan aka ci gaba da zaman ma za a haifar da matsala ta yaya ta yadda lokacin da aka ji ba a buƙatar zama da juna to za ka ga kowa ba zai kyautata wa kowa ba shi ba zai kyautata mata ba ita ma ba za ta kyautata masa ba ba za a sami biyayya ba to kuma idan aka rasa wa'annan abubuwan me zai afku me zai faru za ka ga abin da zai faru abin da zai faru za ka ga sai a jefa kai zuwa ga hallaka domin ita mace wajibi ne a kanta ta yi mijinta biyayya rashin yi masa biyayya zai iya kai ta duka wata fadawa ga halaka akwai biyayya da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idan miji ya umarci matarsa ba ta yi mar biyayya ba a nan za ta kwana mala'iku suna tsine mata kaga rashin yin biyayya ne ya janyo annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mala'iku za su tsine mata abu na biyu daga ɓangarensa za a iya samun rashin yi mata adalci ko kuma rashin biyan bukatunta da Allah ya ɗora masa a kansa ya biya mata to kaga bai soke hakkin da aka ɗora mishi ba da yawa ‘yan uwa sukan kasa fahimtar cewa akwai wani abu da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora mana a kaina amma mutumin da aka ce in yi masa ba shi ne ya ɗoran abun ba saboda haka dole ne in sauke wannan abun saboda umarni ne na Allah saboda Allah maɗaukakin sarki ne ya ɗora min wannan da aka ɗora min a kansa in sauke ya yi daidai bai yi daidai ba ya kyautata mini bai kyautata mini ba ya waje ba in sauke wannan nauyin ne da aka ɗora mini wannan shine abin da yake wajibi to kaga idan da mutane za su kalla haka ko da kana zaune da wata daga baya ka ji rashin buƙatar zama da ita ya zo wani abu yana iya faruwa kana zaune ma da mace kaji yanzu baka da buƙatar zama da ita ko kuma ita yanzu ta ji buƙatar zaman babu saboda wasu dalilai wanda yake za a iya samun su in an tuntuɓe su to amma a nan gurin sai shari'a ta yi maka tsari ya za a yi so da ita shari'ar musulunci kusan kowane irin abu da kake nema ta zo maka da shi ya za a warware shi in ya faru a cikinta sai dai in mutum bai sani ba shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya ba da sharuɗa guda biyu ya ce a tambayi masana in ba mu sani ba mu tambayi masana su kuma ya musu umarni da in an tambaye su kada su ɓoye su faɗi abin da suka sani dangane da abin da aka tambaye su wayannan abubuwa ne waɗanda suke nuna maka shari'ar musulunci ta taɓa kowane ɓangare to shi yasa a wannan ɓarin ma sai shari'ar musulunci Allah da manzon shi suka ba mu mafita suka ba mu hanya suka ba mu tsari wanda zai fi daidai ga al'umma wanda zai ɗora al'umma a kan hanyar da ta dace domin yanzu da misali Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara cewa in mutum ya auri mace shikenan babu zancen su rabu dole sai dai su ƙarasa rayuwarsu tare wataƙila da da yawa mutane wani wannan zamantakewar ita za ta kai shi inda ba a so saboda zai yi ta munana wannan mutumin ba yadda kuma zai an ce Allah ya ce kar ya rabu da shi ba ma wanda zai yadda su rabin to kaga za a yi ta samun kuntatawa kala kala za a yi ta samun munantawa kala kala me yake sawa saboda an ce dole sai sun zauna amma cikin hikimar Allah madaukakin sarki sai ya kaddara mana haka bari mu leƙa sashin masu tallace tallace mu ji abin da suke dauke da shi kan mu dawo mu dora daga inda muka tsaya
Dala FM muryar zamani.
Ai na ce miki su suka yadda ake yi musu rufa ido amma idan aka ce ayarin ganyen shayi na exotic blends kawai to ba sauran magana.
A lalle mai gida kafin su gaskiya domin gashi ni ma na gwada shayin exotic blends kuma nagartarsa a bayyane yake. Ganyen shayi ne na zallan tsirrai ɗari bisa ɗari da kowa ya sani babu ƙare-ƙare a cikinsa sai lafiyar ɗanɗano jiki ya ƙara annishuwa.
Shayin exotic blends na zallar tsirrai ɗari bisa ɗari akwai na spiced hibiscus wato zoɓo akwai spiced lemongrass sai kuma spiced chili mai ɗanɗanon barkono sannan ga mai mint wato na'ana'a ga kuma chai classic ɗan zube na tafasawa musamman domin dukkan iyali kowanne kuma na samuwa a ko'ina kasuwanni da shaguna manya da ƙanana kusa da ku kan farashi ɗan ƙalilan dukkan su ɗauke da shaidar ingancin nafdac domin ko masana lafiya sun yarda da irin amfaninsa Ganyen shayi ne domin jin daɗi da walwalar kowa da ake sarrafa shi a gida Najeriya daga kamfanin Exotic Blends da ke Block F47 a harabar Technology Incubation Center a ƙaramar hukumar Tarauni a jihar Kano.
domin tuntubar su kai tsaye sai a kira lambar waya sifili bakwai sifili uku takwas bakwai bakwai takwas shida hudu bakwai da sifili takwas sifili uku takwas ɗaya bakwai sifili bakwai takwas takwas email exoticblends at gmail.com Ka ga ɗazu na dafa mana na ɗanɗanon barkono ko har kai santi to yanzu zan dafa mana na zoɓo.
a ke dai ni exotic blends na na'ana a zanyi nawa da kaina A to an jima zan haɗa na wannan lemongrass kuma ba zan san maka ba.
a ba dai
Exotic Blend ayarin ganyen shayi na zallan tsirrai ɗari bisa ɗari.
Dala FM muryar zamani.
رويدك رويدك فالهموم لها رتاج وعن كثب يكون لها انفراج ألم تر أن طول الليل لما تناهى
masauraro barkanmu da dawowa a cikin wannan shirin mai albarka wanda ya datsi shirin a tsakiya yau mun yi ɗan shimfiɗa ne dangane da wannan baiwar Allah umu sharik da ta bawa annabi sallallahu alaihi wa sallama kanta ta ce ya aure ta Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon yin koyi da abin da sahaban annabi sallallahu alaihi wa sallama suka aikata mazanmu da matanmu domin mu damu mu ma mu dace da abin da yake a gobe kiyama lokaci ne yanzu da yan uwa za su iya shigowa cikin wannan shiri don ba da tasu gudunmawar mata za su iya kiran mu akan sifili takwas sifili shida shida biyu sifili sifili takwas takwas biyar sai kuma maza sifili takwas sifili tara sifili hudu biyu sifili takwas takwas biyar sai sakon karta kwana da ya haɗa maza da mata akan bakwai sifili a sifili bakwai sifili biyar biyu biyar uku sifili sifili biyu tara assalamu alaikum
Assalamu alaikum.
wa alaikum assalam muna tare da
Barka da safiya.
to muna tare da
Kuna tare da Mami Falawa.
to mami kin ji dai wannan baiwa Allah irin abin da ta yi
Wallahi kam ina muku fatan alheri ban taɓa samun layin ba sai yau.
to alhamdulillah ai ga yau kin samu
wallahi ina muku fata alkhairi ina gaida an ta asma'u to alhamdulillah
Mm, na gode ta to wannan aka cewa fatan alkhairi ne da kuma gaisuwa da take yi ga eh, shugabar shashin shirye-shirye na gidan wannan rediyo mai albarka salamu alaikum Assalamu alaikum wa rahmatullah.
wa alaikum salam muna tare da wa
Kai sai mu dan shirya mutumin goyon dutse.
to mudassir ga ka cikin shirin kuma ka ji irin yadda wannan baiwa Allah abin da ta aikata
To alhamdulillah a mala Allah ya saka da alkhairi da wannan fadakarwa da ake yi da jan hankali.
amin A sannan kuma ita wannan baiwar Allah babu shakka ta yi abin da ya kamata a rayuwa.
Eh.
A wanda duniyar musulunci ba za mu taɓa mancewa da ita ba.
Na'am.
A sannan malam tambayar da nake so na yi shi ne.
Na'am.
Akwai malaman da za ka ji suna cewa kamar a idan mace ta ce wa mijinta ya kace ta.
eh a- Allah ya ce ne
To, to wannan yana cikin bayani ina ga dama bai saka kuɗi da yawa ba, ko kuɗinsa ne ya ƙare. Amma daga fahimta abin da yake so ya ce, a, matar da ta kamar mij- ta nemi mijinta ya sake ta, eh, me hukuncinta, ba sai ka ce malamai wasu malamai suna cewa ba, ni ina ganin mutumin da yake so ya yi tambaya. Wa- kawai ya ce me hukuncin kaza sai ya fi maimakon ka yi ƙoƙarin eh, jingina abin zuwa ga eh, wasu malamai sun ce to kaga zai bayi zuwa ga wani abu me hukuncin mace ta nemi mijinta ya sake ta hadisi ya zo na eh, sauban da ibn maja da tirmidhi da abu dawud suka rawaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk matar da ta nemi a sake ta haka kawai kaga sai ya saka sharaɗi haka kawai ba wai wani dalili ne ya sa ta ta nemi a sake ta ba ita dai kawai tana son ba wani dalili sai an rabu to ita ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ha- haramun ne ta ji ƙanshin aljanna to wannan kaga idan wannan ce tambayar ka abinda annabi sallallahu alaihi wasallama yake faɗi cewa wacce ta roƙi sa ta tambayi saki haka kawai kenan wacce ta ce a sake ta da wani dalili misali wacce ta ji kawai yanzu san mijin ya fita a ranta saboda wani abu da yake aikatawa na saban Allah ko wani laifi ko wani abu haka ta ji yanzu ya fita a ranta ta ce ya sake ta kaga tana da dalili amma wacce ta nemi saki ba dalili haka kawai ita ake magana akai so da haka Allah ya sa mu daukakin sarki ya sa mu gane assalamu alaikum
assalamu alaikum wa Wa- rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam to yau ina ga dai ko dai layukan ne ko kuma masu layukan ne assalamu alaikum to assalamu alaikum
Amin wa alaikum salam.
na'am muna tare da wa Tare da Hauwa Suleiman daga Kwana Hudu.
na'am hauto muna jinki
Yau wato malam jirgin jini ta zazzaya mana abubuwa kuma malam akwai wani wanda za ta nuna ayi tana sai.
na'am Sai kuma gaskiya ce nuna maka wulaƙanci ma yake yi maka ko in ka je gidan ma za ka ga akwai wanda suke wannan wulaƙanci.
na'am To shi sa za ga yanzu gaskiya mata da yawa ba sa son su ba da kansu su suna son mutum. Saboda in suka ce suna son shi gaskiya wulaƙanci ne yake biyowa baya.
na'am Ya san Allah mai da malam gida lafiya.
To amin. To ‘yar uwa abin da kika yi bayani Hauwa, ai kusan a wancan satin ma dakta mun taɓa wannan bayanin haka yau ma cewa a mace sai ta tantancewa za ta ce tana so. Ba kawai in ta ji tana son shi ba kawai a zuciyarta shi kenan a'a sai ta tantance saboda rayuwar yadda ta zama so da irin yanayin mutanen. so da haka sai ki duba ki ga waye ya cancanta ki ce kina so wani ko kin ji soyayya shi ta shiga ranki sai ki danne ki kawo da kai ki duba tsoron Allah shi ki duba alakarsa da Allah da farko ya take shi yasa sayyidina Ali yake cewa idan zaka ba da yarka ka ba da ita ga mai tsoron Allah me ye hikimar ba da ita ga mai tsoron Allah idan yana son ta zai rike ta hannu biyu lokacin ma da ya ji baya buƙatar zama da ita nan ma dai zai rike ta hannu biyu saboda tsoron Allah nan can sansa sansa zai sa ya rike ta masha Allah nan kuma tsoron Allahnsa zai sa ya rike ta ba zai cutar da ita ba saboda yana tsoron Allah so da haka ke ma sai ki duba ki ga wannan me alakarsa da Allah in kika ga alakarsa da Allah masha Allah to sai ki shigar da kanki amma kar ki je ki kai inda ke kin san wani ba ma ki ce kina son sa ba ko zuwa ya ce yana son ki sai ki ce a'a saboda me so da yadda kika kalli alakarsa da Allah da tsoron Allahnsa da kuma rayuwarsa assalamu alaikum Salamu alaikum.
wa alaikum salam muna tare da muna ta- muna tare da wa muna jin ka
Kuna tare da Huda Abdurrahman da kai kamar kuma doguwa.
na'am Mun- to me kake tafa da shi cikin shirin
Oh.
To, ya ce fatan alkhairi ne. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
Alaikum salam.
To, sai kin dan matsa daga kusa da akwatin rediyon ki. Ko ki kashe ta ki saurare ni ta waya.
Yanzu za a kashe insha Allah.
To, muna tare da ke me kike yi wa muna tare da wa.
Da ba mu taɓa samu ba an kwana lafiya ya zuwa ya iyali.
Alhamdulillah yau gashi kin samu ga ke cikin shirin.
Wallahi Allah ya saka muku da alkhairi.
Amin.
Allah ya ba abin da kuke nema duniya da lafiya.
Amin.
Da Malam Abdullah.
Amin.
A miƙa min gaisuwa To- in ya to- shiga da to- kuɗi karen mu ja wa Kaduna.
Ikara jihar Kaduna.
Eh.
To, insha Allah.
An to malam kamar mutum ne kake zare da shi yana da wata mummunar ɗabi'a to amma da yanda za ka yi wallahi.
Mm.
tunda kun yi yara sosai da shi sai dai addu'a dai malam a taya mu da shi to sai a ci gaba da addu'ar da kuma ja a jika da kuma nasiha wayannan su ne abubuwan da za su taimaka musamman in an ce akwai zuri'a to wayannan abin za su taimaka sau da su yayaye suna buƙatar kasancewa da uwarsu suna buƙatar kasancewa da ubansu sau wani lokacin iyayen sai su yi haƙuri su zauna ba don kuma don ‘ya'yayan sai su samu rayuwa wacce take mai kyawu Allah maɗaukakin sarki ya shirya da mu salamu alaikum
Alaikum salam.
muna tare da
Sunana ga dafura ita jaya.
to gaddafi ga ka cikin shirin me kake tafa da shi
Wallahi to a halaga mata malam ni dai shawara ce ya kamata a bani ni kaina.
na'am
To zuwa ce da ni wadda nake son aura tana nan garin Katsina amma wallahi an kawai sai in ji na kasa zuwa.
eh Tana so na iyayenta ma sun hana ta kusan kula kowa sai ni.
eh Amma zuwa garin Katsinan ya gagare ni.
eh Har ga Allah ina son ta ita ma tana kwana ta shi ne wata shawara malam ya kamata ya bani.
To, insha Allah. Hmm. To, Malam Gaddafi, wannan ina ganin eh, abu na farko shawara ah, in muka duba iyayenmu na da za ka ga abubuwa guda biyu. Na farko in an samu macin yana son mace tunda ka ce kana son ta, ita ma tana son shi, ba su fiye lura da sai an yi dogon zance ba an jima ana ta yi, in dai da soyayyar to sun fi gamsuwa da ai auren shikenan sai a zauna tare an huce batun cewa ban je inda take ba kaga wannan hikima ce ta iyayenmu da kakanninmu wanda larabawa ma suna wani karin magana cewa alhubbul haqiqi ya'ti ba'da zawaj cewa wai so na gaske ma baya zuwa sai bayan an yi aure a nan ne za ta san ka kasanta sannan kuma ta so ka so na gaske kai ma ka so ta so na gaske abu na biyu ah, ai ga waya in aka yi waya za ka ga kamar wani lokacin tun da nesa ne kamar an je din ne amma ni shawara ta a nan gurin shine in dai da halin yin auren to a yi maza a yi auren kaga ta dawo kusa da kai watakila ba za ta ringa korafin baka zuwa gurinta ba balle har ka ga wani abu na rashin fahimta ya shiga in an yi auren kaga shi kenan an huce wannan gurin Allah ya sa mu dace amma kai istikhara wataƙila Allah yana nufin wani abu to in kai ta yin istikhara sai kaga Allah maɗaukakin sarki ya ja hankalinka da kanka ma ka ringa tafiya idan da alkhairi a ciki Sa- Allah ya sa mu dace assalamu alaikum
alaikum salam muna tare da wa
kuna tare da abu abdullahi daga nan ibawa to kaki cikin shirin me kike tafa da shi Malam, Allah ya saka muku da alkhairi dai a kan mu
to to to masha Allah assalamu alaikum
Ana alaikar salam.
muna tare da wa
Malam kuna tare da Ukari Hussein da zarra na lokacin zama.
to mutanen rano ga ka cikin shirin
Da malam muna maka fatan alkhairi kuma wannan mata ta yi abin da duniyar musulunci ba ta wanda da ita ba.
Mm,
Muna fatan kuma Allah ya sada mata da kairarsa.
amin amin
Allah ya kakar alkhairi ba.
amin to assalamu alaikum assalamu alaikum
nana salamu alaikum to wannan ba sa jin mu wanda yake kira ya kamata kana ji an daga sai ka kashe akwatin rediyon ka shine zaka ji yadda ya kamata assalamu alaikum wa alaikum assalam muna tare da wa
An ba ta lafiya.
alhamdulillah muna tare da wa
Kuna tare da wasu daga garin Mariri.
to mutanen mariri ga ka cikin shirin rayuwa a barkoyi
Ina muku fatan alkhairi.
to mu ma muna maka fatan alkhairi
Na gode sai an to to madalla assalamu alaikum
salamu alaikum wa alaikum salam muna tare da wa to yau dai da alama wasu wayoyin nasu assalamu alaikum
alaikum salam muna tare da wa
kuna tare da asma'u unguwar dabai to asma'u ga ki cikin shirin rayuwa a barkoyi assalamu alaikum assalamu alaikum
salamu alaikum wa alaikum salam muna tare da wa
kuna tare da shi to dan matsa dan matsa daga kusa da akwatin rediyon ki
nana ki kashe akwatin rediyon ki to assalamu alaikum salamu alaikum wa alaikum salam muna tare da wa
kuna tare da fatima abubakar farauti to fatima bakar ga ki cikin shirin rayuwa a barkoyi
malam suna yi muku fatan alkhairi to alhamdulillah mun gode Allah ya saka da alkhairi amin assalamu alaikum
salamu alaikum wa alaikum salam muna tare da wa
kuna tare da maman Halis daga idan to mama hanif ga ki cikin shirin rayuwa a barkoyi
dan Allah mana ko a taimaka mana da nan mara Abdullahi dan Allah ina da matsaloli ina so ba ni shawara to to ki ki tura message sai a tura miki
to shi ke nan na gode
assalamu alaikum
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
wa alaikum salam wa rahmatullah
Malam da farko suna na sarkin samarin Fulani ya nazi da ke garin gurin ga Malam Ubangiji Allah ya muku albarka.
amin Malam Ubangiji Allah ka sa albarkar da za ta sauka a wannan rana mai albarka wanda muke daukanta kamar ranar Idi awa kamar ranar sallah. To Malam Ubangiji Allah ya sauka muku da rahama da falala duk a gidajenku da tare da ku da mu.
amin Wato Malam Allah ya saka da alkhairi ni ba wa abun da zan ce malam amma dai kamar tambaya ta ka kara jan hankali akan mutane wanda za a ga yanzu waya tana shagaltar da mutane musamman za a ga cewa kamar neman ilimi wasu daga ciki ba sa irin damuwa su tashi da jinsu neman ilimi ko za a ga cewa kamar sallah an tashi za a yi sallah za a ga wai kowa ya zama liman wato baka san farilla ba baka san sauran abubuwa ba wanda za a ga cewa su sun tabai duk baka san su ba wato amma za a ga an sa mutum a sallah ana ganin shi da shadda ran ga daidai wato malam amma za a ga cewa idan an ce karanta wani bangare na bangaren hadisi wato malam za a ga idanuwa suna raina fata amma irin wannan din za a ga jiki yake faruwa malam zo nake da kala jan hankali a wannan bangaren da fatan za ku koma gida lafiya sarkin samarin fulani a nabi gurunga
To, wannan matsala ce wacce take ya kamata kowa ya wa kansa faɗa. Domin Allah maɗaukakin sarki ya gaya maka ka san shi kafin ka bautata masa, wanda kuma in baka san Allah ba ta yaya za ka bautata ma Allah. Baka san shi ba. Shi kuma sanin Allah maɗaukakin sarki ka san addininsa, ka san abubuwan da ya ɗora maka, ka san ya ya ɗora maka. yana ɗaya daga cikin sanin Allah maɗaukakin sarki sannan Allah maɗaukakin sarki a alƙur'ani yace fa'alam annahu la ilaha illallah la ilaha illa huwa wastaghfir li dhanbik yace ka sani ba wanda ya cancanta abauta ka sani lallai ba wanda ya cancanta abauta ta masa sai shi sannan in kai ilimi ka san Allah fastaghfir li dhanbika imam al-bukhari yace wannan ayat tana nufin ka ya aika yi sani kafin ka yi aiki bi ma'ana sai ka sani za ka yi aiki ka ga baka san sallah ba ya za ka yi ka yi ta wani mutum ya taba zuwa ya yi sallah gaban annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce je ka sake sallah domin ba sallah ka yi ba sahabi ne daga cikin sahaba annabi sallallahu alaihi wa sallam amma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce kuma sake sallah don baka yi sallah ba to kaga kai kuwa wanda ka zo a wannan karni na sha hudu har an kusa ɗora rabi a kan sha hudun to ya kamata ka tage ka dage ka nemi ilimi kafin ka bautata ma Allah wannan kwarai da gaske nasiha ce da sarkin samari ya yi watakila ya ga samarin haka suke ne ba su da ilimin shi yasa sarkin samari ya ce a ja hankalinsu Allah ya samu dace assalamu alaikum warahmatullah Salamu alaikum.
wa alaikum salam muna tare da
Alhamdulillah kwanan da fatan mun waye da lafiya.
alhamdulillah
Kana tare da Murja Umar ko.
to murja umar gaki cikin shirin rayuwa a barkoyi To alhamdulillah kwanan da abubuwan da kai ke tattaunawa a kai.
na'am To mu ne maka addu'ar ko ce mu ne wa kanmu addu'ar Allah ya saka maka da alkhairi.
amin Fatan kuma za ku koma gida lafiya sannan kuma malam da Allah ina bara addu'a a gare ku.
na'am Wata matsala da nake cikin ta.
Mm, ta ina roƙa duk wanda ma ya gide ina bara addu'a a gare shi.
to to insha Allah to muna miki addu'a Allah madaukakin sarki ya fitar da ke daga cikin yanayin da take sannan duka yan uwa ma kamar da ta faɗa da suka ji roƙonta sai su sata addu'a Allah ya fitar da mu daga yanayin da muke baki daya assalamu alaikum warahmatullah Salamu alaikum wa rahmatullahi.
wa alaikum assalam
Yau, Barka da aiki.
muna tare da wa To Allah ya saka muku da alkhairi.
amin Sunana Abba mai salati shekaru Gwarkudu Majalisa.
To abba mai salati ga ka cikin shirin rayuwa a barkoyi.
gaskiya ne alhamdulillah har dama nake ta so in kama layi sakamakon da Allah malam ina so a ɗan yi wani wani lokaci guda ɗaya.
Na'am.
Ah, A dama a kan samari ne yanayin yadda muke zuwa masallaci gaskiya kusan abu biyu.
Eh.
Don a ga iban da surutun da ake yi idan aka je masallaci na juma'a haka Mm.
wallahi hira guda biyu daga maganar mata sai maganar bal. To shine nake so da Allah ɗan ƙara jan hankali.
A mas- a masallacin Juma'ar.
idan muka da shiri ya kamata a yi za ka iya samun matsala a juma'a ka da makamantan wannan amma an riga an manta da wannan kawai sai ka ji ana ta fama su yi su a riran kwali riran mai dai da sauransu dai har da kusancin namun wasu ma To Allah ya samu dace.
to shi ne na ce sa ɗan jan hankali yau eh abba ne salati unguwar kudu ku tashi lafiya To Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gaya mana duk wanda ya kalli wani a ranar Juma'a yana magana ya ce yi shiru. Kaga wannan aikin alkhairi ne kaga wani yana magana ranar Juma'a ka ce ya yi shiru ya daina magana. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce wannan ya yi lagau. kaga wannan ballantana kuma ga wanda ya zo da wata magana wacce take maganar ba ta shafi addini ba ba ta shafi al'amuru bil ma'arufi ba wan nahyi anil munkari to kaga shi yafi cancanta ya rasa juma'a a wata ruwa ya ce ba shi da ladan juma'a ko bai da juma'a so yan uwa ya kamata mu riƙa kiyaye abubuwan da addinin mu ya zo mana da shi ya ɗora mu a kai annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya maka cewa in ka je juma'a ka yi shiru akwai ladubban sauraron limami ran juma'a so ake ka fita da wuri so ake ka je kusa da liman so ake ka ringa kallon liman yawanci abin da yake janyowa mutane suna hira zaka ga lokacin da ake sallar juma'ar shine yake yi watakila baya kallon liman watakila baya kusa da liman watakila a can nesa yake to dole zaka ga wani abu ya ɗauki hankalinsa amma so ake ka ji sammako ka je da wuri ka je kusa da liman kuma ka kalle shi to wannan abin da muka rasa zaka ga da yawa ba ma zuwa sallar juma'a da wuri wani ma za ka ga yana jira yake sai an kusa tayarwa wanda so ake ka riga liman zuwa amma ne yake jira yake sai an fara huduba to ka sani cewa in an fara huduba baka je masallaci ba a suna da mala'iku suke ɗaukar waɗanda suka zo sallar juma'a babu kai a ciki sau da liman ya riga ya fara huduba su so ake ka zo kafin liman ya hau kan mumbari mala'iku suna nan suna ta ɗaukar sunayen waɗanda suka zo sai su ɗauki sunanka amma idan liman ya zo ya fara huɗuba, to mala'iku sun gama ɗaukar sunaye su ma za su zauna ne kansu mala'iku zaunawa suke su saurari liman in yana huɗuba. to balle kuma kai ka zo filin da Allah maɗaukakin sarki kake so ya dube ka yi maka rahama ya ma gafara ka koma hirar da batta da amfani hirar bol hirar har ya ce yi da jama'a wannan abu ne da ya kamata yau kan mu faɗa mu lura da cewa kuskure muke aikatawa sai mu gyara don Allah maɗaukakin sarki ya ji kanmu ina ganin duka-duka wayoyin da za mu iya ɗauka kenan so da lokaci ya riga ya tafi mana a madadin shugaba kuma jagora ahmad gazali yakubu sai kuma asama'u sadiq shugaba ta bangaren shirye-shirye buhari isa ya sada ni da ku daga sashen addinin musulunci na dala fm ni aminu khidir idris nake cewa wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu والقدس تهتف للداعين آمينا فالمسلمون وملء قلوبهم همم مشبوبة لسبيل الله ماضونا يا أمة Dala FM muryar zamani.